آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan baiwa Allah ta ce assalamu alaikum da fatan malam an tashi lafiya Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana Allah ya gafarta wa iyaye malam da Allah a taimaka a yi wa maza wa'azi akan tsafta don ni kan mijina baya ma wanka kai kai kai jama'a banda sharri ba to Allah banda kage ha ba wannan ai wulakanci ne wannan tambayar ba ha ba to amma kuma ba mamaki ba mamaki ku saurara ku ji da Allah tace tace ba za mu karyata ta ba ba za mu karyata ta ba ba mamaki wallahi haka din ne ta ce mijina baya wanka kuma shi baya son canja kaya ta ce ballantana ma ni kam ina son na masa wanki to ai ba sai ya canja kaya ma za ka wanke ba makale mata kenan ta ce idan ya sa kaya rike su yake gan baya kwancewa baya cirewa ballantana a na masa wanki kuma malam yana fa zuwa wajen tafsirinka na dare ya ce ta ce ai wannan wa'azi ko don irinsa irinsa su gyara to insha Allahu za mu karanta wannan tambaya ka rike ka bani ita yau in Allah ya so yadda za a yi bayani ki tabbatar ki tabbatar ba ni sunan shi kin turo mana shi yau ya zo to mijin wa macen da Allah ya jarabe ta da mijin da baya wanka ya za ta yi a wato za ku yi mamaki akwai matar da ta rubuto takarda ta ce ita mijinta ko na janaban ma baya yi wallahi baya wankan janaban baya yi to ba mamaki matsafin ne a idan mace na sani wallahi yana daga cikin matsalolin da kuke fuskanta a zamantakewan ku na aure kuma dole ne ku gaya mana dan mu ba ku shawara kuma ita wannan ta faɗa ne dan a ba shawara a in Allah ya jarabe ki da miji kazami cikin dabarun da zaki sai ki lallabe shi dan mijin wannan zamani sai da lallaba a lalabe shi kafin ya farga an tanadar masa da ruwan zafinsa a lokacin sanyi ne da sabulunsa da sosansa ki lalabe shi ki ce don Allah ka je ka watsa ruwa baya canja kaya dabara da zaki yana cire kayan ki zuba su a bokiti ki sa musu omo da ruwa kawai in yayi magana ki ce a ai ma na jika su yanzu wanke su ma zan yi to idan kina masa haka zai fara canjawa kuma ko ba komai in dai yana son ki kina lallabansa kina cewa ya watsa ruwa yayi wankan kar ki gaji da gaya masa dama mu maza haka muke ba mu fiye son wanka ba gaskiya yawwa ki rabu da namiji shi dai kawai ya fita dauran aure a gaya kwalliya da yawa ma ba wankan suke ba fa kwaskwarima ne akwai matar da kullun rikici take da mijinta tace yanzu kai ba za ka watsa ruwa ba sai dai kai ta alwala kana kwaskwarima ya shafa mai amma ciki kuma a ninnike wannan ba daɗi amma cikin nasiha da jan hankali da addu'a Allah yakan sa su gyara ina miki jaje yar uwa kar ki kashe auren ki ci gaba da haƙuri Allah zai baki yadda zaki da ikon Allah wannan tace da fatan mallan kana lafiya Allah ya sa haka ne amin a dala ga tambaya ta kamar haka tace mama na ne ta rasu kuma ana binta azumi guda 26 to fa babbar magana mallan muna so mu yi tambaya wai wasu sun ce wai ba za mu biya mata ba wasu kuma sun ce za mu biya don Allah malam yanzu yaya za mu yi ku biya mata azumin ku fita daga saɓani kawai ku raba wata ta ɗauki biyar wata ta ɗauki bakwai wata ta ɗauki goma yaran maza su fi ɗauka da yawa a kakkasa shi ku yi mata azumin ta ashirin da shida ku ce Allah ya karɓa in ba haka ba fa akwai matsala yawwa akwai wani ATM da aka jefar na Access Bank da aka wacce ta ganata ne ta jefar watakila na mai gidanta ne to ta zo ta yi bayanin sunan da yake jikin ATM din sai mu bata an fahimta gashi a nan gabana malam ni ne nake fama da menene okay period yau kwana goma sha bakwai bai tsaya ba shin zan ci gaba da azumi na ne a aikin makarama da baki tambayan nan ba kwana goma sha bakwai kan ya zama rijinin rishin lafiya ana bin ki azumi tun ranar da ya kai kwana sha biyar duk jinin da ya kai kwana sha biyar ya isa sauran ƙarin na rashin lafiya ne sannan shawara ta biyu sai ki bincika a watannin baya kwana nawa kike al'adarki eh kwana shida eh kwana bakwai to daga kwana bakwai din nan shine kawai al'adarki sauran kwanakin duk jini ne na rashin lafiya damu fasad duk mun yi wannan bayanin a cikin hukunce-hukuncen jini da muka yi na haila da na biki da na rashin lafiya don haka ki koma tsohuwar al'adarki ta da ki koma tsohuwar al'adar ki ta dake aiki da ita maza maza ki kame bakin ki kuma in yanzu ma baki bakin azumi to ki kama bakin ki wallahi kin ci abinci a watan ramadana Allah ya kiyaye malam da fatan ka tashi lafiya malam ina da addana tana azumi ba ta sallah ma'ana tana da yatta azumi take ba ta sallah ku dai garin nan ba a raba ku da waɗannan matsaloli wallahi malam ya azuminta kenan malam dan Allah muna son a taya mu da addu'a Allah ya biya bukata to Allah ya biya bukata addarki kuma Allah ya sa ta rinka yin sallah a gaya mata azumi fa yana tare da sallah ne azumi yana tare da sallah ne daka azumin da za ta zo ta yi ba ta yi sallah ba to me amfanin sa kuma wannan azumin ba zai kai ta aljanna ba matukar ba ta sallah to me amfanin shi da za a je a kiyama a ga azumi nan tayi chip chip amma kuma ba ta yi sallah ba wuta za ta shiga kin ga azumin bai mata amfani ba kenan kuma alamar tabewa da bala'i kenan a rayuwar mutum wai yazo wai baya sallah wasu sallah tana musu wahala Allah shiryar da su malam muna maka fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya saka ga daren lailatul qadri amin malam dan Allah a taya ni da addu'a Allah ya bani haihuwa nayi bari daga baya sai ga alamun ciki sai kuma ya dada lalacewa ga mugayen mafarkai dan Allah a taimake ni da addu'a idan ina yin karatun alkurani ina jin natsuwa yanzu idan ina yi haushi nake ji malam dan Allah ka tayar da addu'a gaskiya baiwa Allah aljanu ne suka kama ki kin gamu da gamanki na shedanu na aljanu addu'o'in da muka bayar muka ce aje a karba a nan wajen sautin sunna a bakashi aje a karba ki ta karantawa da kuma na kasid da zaki bayar a sami ki rinka saurara wannan barin ma galiban aljanun suke barar da shi akwai addu'ar barin ma duk a ciki ku je ku karba ku ta yi daga nan kuma nake ba da shawara ga duk wanda suke da larurar aljanun nan to su rinka karba wannan addu'o'i su je su yi ta yi shine malamai suka ware addu'o'in da ake ga wanda yake da larurar shafan aljan Allah ya yi miki ina miki wasiya da ki yawaita karanta suratul baqara ki yawaita karanta suratul baqara zaki samu kubuta kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi malam muna maka fatan alkhairi tare da fatan ka sha ruwa lafiya a ina azumi dai yanzu da ranar na ce na sha ruwa eh Allah ya saka da alheri amin malam dan Allah ina da tambaya ni ne nake sallah kuma ina a ina menene ina mura to akwai dan tishu na a gefe in mijina ya zo min sai na sai na face ya in majina ya zo min kai to Allah ki gyara majina ba mijina ba majina in ya zo sai na dan face to malam ya matsayin sallah na ba komai ba komai ai larura ce da tari da atishawa da face majina baya bata sallah assalamu alaikum Allah ya saka maka da alkhairi barka da warhaka Allah ya bada lada ina neman a taya ni da addu'a Allah ya hada kan yarana ba sa jituwa kwata-kwata Allah ya cire sharrin shedan a tsakaninsu to aiki ya same ki duk matar da ta haifi 'ya'yan da kansu ba a haɗe yake ba ta gamu da tashi hankali kuma ba mamaki akwai kuskuren ki na tarbiya kin bari kan 'ya'yanki sun watse da aka ki dage da addu'a muna mata addu'a Allah ya haɗa kan 'ya'yanta Allah ya daidaita su da fatan malam ka tashi lafiya malam menene hukuncin mace mai daukan abincin mijinta ta sayar ko kuma ta dauka ta kai gidansu malam nagode wannan mata barauniya ce kuma kun san hukuncin barawo a yanke masa hannu an kama shi in ya saci abin da za a yanke anan bai halatta ki ɗebi abincin mijinki kai gidan iyayenki ba mijinki ya ci da ke ciyar miki iyayenki saboda baki da kunya Allah bai ɗora masa nauyin ya ciyar miki da iyayenki ba kuma ke saboda baki da tunani da kayan sata zaki ciyar da iyayenki da kayan haram wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami wannan shi yasa mazaje ba sa son siya muku abu a yalwace akwai gafiyoyi da beraye a cikin ku wata wallahi in dai aka kama ta buhun shinkafa to rabi da rabi ake yi ta kwashi wani abun ta sayar ta kwashi wani abun ta kai gidan wata kanwanta ko gidan yatta ba daidai bane kuskure ne duk wacce za ta dauki wani abu ta kai gidansu to ta nemi izinin mijinta ko da indagi ɗaya ne na man gyada ko kwalba ko apc ɗaya ko tufa ne mai gidan ke kawo za ki aika gidanku gaya masa akwai mai gida mai karamci mai daraja in kika roƙe shi ma tausayi zai sa ya rinka taimakon iyayen daki amma ya sayo ki sace ya sayo ki sace me bambancin ki da gafiya wanda yan aje karago take sacewa babu zaka ki daina sata kuma Allah bai zai barki ba kuma sai asirin ki ya tono haka ku zo ku yi ta sayar da kayan abinci a yau lokacin da ake wahalar neman abinci yau a nemi ci wahala a nemi sha wahala wurin zama wahala sutura wahala miji ya je ya kare wahalarsa da bincike ya kare wahalarsa da neman kuɗi Allah ya san yadda mutane suke buge-buge su nemi ɗan abin da za a tuka su kai wa iyalinsu saboda rashin kirki irin naku sai miji ya zo ya kawo abu sai ki sai ki je ki sayar wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi kuma rashin tausayi ne rashin jin kai ne kuma duk mijin da ya kama matarsa tana sayar mai kayan abinci wato ya kamata ya ladabtar da ita ya kamata ya koya mata hankali Allahumma illa akwai waɗanda za mu iya ba su uzuri shi baya ba da abu wadatacce sai ya zo ya baka kuɗin da ba zai ishe ka ba sai ya tila maka shinkafa da masara a ciki a so ɗinka amma babu kuɗin cefane to shi ma wannan ba dalili bane ka ta ɗebe kayansa kana sayarwa ka bi hanyar da za ka yi ya rinka baka a wadace malamai suka ce idan ya zama gidan zai galabaita ‘ya'ya za su galabaita ko an koro yaro a makaranta saboda kuɗin fensir ke kuma baki da shi to in mutum ya yi wani abu makamancin wannan ba laifi ya yi ba amma sai a larura ba yadda za a yi da haka ya kamata ki ji tsoron Allah ku daina sayar da kayan miji wata mata ma mijin ne ya rasu ranar da ya mutu ma sai da ta mai sata ranar da ya mutu ya mutu an zo ana zaman ta'aziyya ashe akwai wasu shaddodinsa da kayansa masu tsada yaya aka yi aka yi ta tattare su gaba ɗaya kafin yan uwansu zo su ware kayansa za a cire da gado ta tattare ta kulle su a dan kwali ta sa su a cikin kayan wanki almajiri ya zo zai fita sai wani ya ga an fito da kullin kaya niki-niki kamar irin an yi shi alamar kayan wanki sai ransa ya bashi ya ce ah to yaya za a yi mutuwa a yau matar gidan nan ta da kayan wanki a yau kin ga batan basira ko ke da yake barauni ya ce baki na ma basirar sata to in ma za a yi ai da basira ake yi yace ya za a yi haka sannan abu na biyu ai mai gidan nan yana da mai wanki da yake zuwa yana masa wanki da guga da kayan matarsa da waye da sauransu to yaya aka yi aka fito da kayan wanki yanzu ana kokarin shimfiɗa tabarma fa ya isa kai ya isa a zauna ya isa ke ina wannan ta zo ina yan hizba kusa ta zo ku shigo da ita ya isa cewa ne ta zo ba cewa ne ku ce ta tafi ba yan hizba ku je ku kamun ita nan sai ta zo ta yi masifar anan gaba na in gani ku ce bala yana neman ta ya isa ke hajiya ba sai kun tafi duka ba da haka Allah ya kama ta a wannan lokacin aka bude sai aka ashe kayan mai gida ne ya mutu za ta kwashe da su cek-cek ɗinsa da su agoganninsa masu tsada za ta kai gidan ƙawarta Allah raba mu da mutuwar zuciya Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku daina irin waɗannan ɗabi'u na ɗauke-ɗauke ɗabi'un ɓeraye da gafiyoyi malan ga tambaya ta kamar haka ta ce malan ta ce ba ta da lafiya kuma ba ta yi azumi ba har na shekara biyu amma daga baya ta samu lafiya yaya azumin za ki biya ne azumin shekara biyun aina guda sittin ne talatin talatin ko kuma ashirin da tara tara na'am a ba sai kin ciyar ba tun da kina da ciyarwa ki azumi ki ciyar a'a ukuba ce malamai suke wa mutane ga wanda ya sakaci bai rama azumi akan lokaci ba ke ai kina da larura ba ki da lafiya ne azumin kawai zaki malam da fatan ka tashi lafiya Allah ji gan iyayen mu amin malam dan Allah a taya mu da addu'a yau tsawon shekara sha hudu kuma malam ina wata ina wata takwas Allah ya jarrabe ni da ƙuraje da ƙurajen saddauri a kayina kuma mun yi magani har yau bai warke ba kuma malam ko gashi babu a kayina don Allah malam a cikin da addu'a Allah ya warware kuma in akwai wani maganin da za a taimaka min da shi to a taimaka mun Allah ya baki lafiya shekara goma sha hudu tun tana wata uku ko wata takwas a gidan mijinta Allah ya jarabe ta da wannan abun gashin ya ɗige ƙurajensa ɗauri Allah ya sauƙi shawara ta ki ƙoƙari ki samu ki tafi ko gombe ko kano a nemi likitan fata ba wani ciwon da bai da magani sai dai talauci ko jahilci ki tafi ki je su duba kanki a duba me yake damunki za su yi kokarin kashe wannan kuraje da ikon Allah kuma gashin ki zai tsiro da taimakon Allah kar ki zauna a nan gari tunda kin yi kin yi maganin baki warke ba ki je babban asibiti idan baki da hali mai gidan ke nema miki amma mace ta zauna da kwalkwabo a kanta ba gashi ai ba kyan gani mu mata addu'a Allah yayi mata Allah warkar da ita amma dai ki bi shawara zai yi kyau kwarai da gaske ki rinka shafa man habbatu sauda akan ki akai akai zai taimaka shi ma kwarai da gaske amma dai ki je asibiti likita ya gane me ciwo mallam ina tambaya kamar haka Allah ya kara maka koshin lafiya amin wai idan baka yi sallah ashan ba wai azumin ka bai karbu ba ba kwa yi ko shi yasa ai kuka ce ha to lalle dai wanda bai sallah ashan ba dai akwai alamar tambaya akan azumin sa kwarai kuwa duk wanda bai yi sallar tarawih ba ba eh azumin nan akwai alamar tambaya akan sa da haka ya kamata ki ji tsoron Allah azumi yana zuwa ne da sallar asham a tare da shi na dai gaya miki a haka zan barki akwai alamar tambaya in zaki je ki azumin da zai tafi wajen Allah a wajen alamar tambaya to ke kika jawo lalle in dai za a yi azumi to a je a yi asham lalle yanzu wannan sallah mai daɗi sallar rakoyin bayan isha'in nan ka ci ka koshi ka ta ruku'i da sujada sallah mai daɗi raka'a goma sha ɗaya sha uku a ce wai musulmi wai baya yi yanzu ke daman duk wannan wa'azin da nake miki tsawon wata guda ashe ba kya sallar asham haba da Allah maza maza maza ki je ki tuba yau din nan ki fara yau shedanin da ya makale miki akan ki ya hana ki asham din nan wuta zai kai ki fa me kike jira duk musulmi suna ya masallatai duk ana ta sallah mata a gida suna ta yi da sallayar su suna ta sallah ke ba kya yi kuma kin zo min nan kina kina aiko min da takarda kina cewa kaza to so kike in ce miki ba komai ki je ki ta azumi karki ashan a ba a baki na ba kun ga da azumi da sallar ashan da karatun alkur'ani da sadaka ciyar da abinci waɗannan abubuwan dole a watan ramadana yana tafiya tare da su ne mai azumi yana azumi yana sadaka yana ciyarwa yana ba da ruwa yana ba da dibino yana ba da taimako ana son mai azumi ya rinka yin taimako ya rinka sadaka aka ce kana rasulullah ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan manzo Allah ya fi kowa kyauta mafi kyauta annabi a watan ramadan ya fi kowa kyauta yuti ata amal la yakshal faqra yana yin kyauta kan rihil mursala kamar iska wanda aka aiko ta da haka mai azumi ana sanin sa da kyauta da bayarwa ku ta soya kosai kuna bayarwa ku ta dafa abinci kuna bayarwa ku ta sayan dabino kuna bayarwa ku yi abinci ku ba mabukata haka ake yi ba a ruwa haka sallah dole ana ta yin sallah haka karatun qur'ani lalle mai azumi yana tare da karatun qur'ani akai-akai don watan ma a watan ramadana watan shi kansa qur'anin ma a watan ramadana aka sauke shi ku kula kuma ba amfanin zuwa wa'azi fa ba a aiki da shi gaskiya assalamu alaikum malam ku kawaye gari cikin koshin lafiya amin da fatan malam a tiya ni da addu'a yaro na ya bata yau kwana biyu to a garin nan bai dawo ba shine nake roƙon malam da sauran yan uwa a taya min da addu'a to Allah Allah ka bayyana mata danta dama a garin nan yara suna bata iya dan garin nan yaro a neme shi a rasa Allah sauki Allah sauki Allah ya bayyana mata wannan bayawa Allah tana cikin tashin hankali wallahi ai in dan kai bata ji zaka yi kamar ma da kai ne ka bata asan yanda za a yi malam assalamu alaikum da fatan ka tashi lafiya muna godiya malam muna da tambaya kamar haka in mutum yayi sallah tarawihi wai dole sai ya shafa'i da wuturi ko da yana so ya tashi cikin dare a'a ba dole bane zaki iya yin sallolinki karki rufe da shafa'i da wuturi ki bari sai cikin dare in kin tashi idan kuma kin yi shafa'in da wuturin to zaki iya tashi da daddaren ma ki ƙara sallah amma raka'a biyu kawai zaki rinka yi saboda ba a yin wutari guda biyu la wutrani fi laila ba a yin wutari a dare ɗaya kamar yadda annabi ya faɗa hadisi sahi in kuma ba haka bane to yaya ake yi shine na miki bayani yanzu ga yanda ake yi din muna fatan Allah ya saka da alkhairi a yanzu muna cikin karatu din nan a za ku ga ga baki nan mun yi iyayenmu mata yan kungiyar form 1 women in da kai sorry women in da'awa da suke wannan gari mai albarka kuma 'yan alkawari 'yan albarka wanda duk shekara sai sun kawo mana ziyara bana ma sun zo ga sunan a gabanku kamar yadda tun muna darar hadis can shekaru da yawa sama da shekara wajen goma insha Allah an zo karatun nan a matsayinsu na mata masu taimakon addini da da'awa a wannan gari sai sun kawo mana ziyara so yau ma sun kawo mana ziyara kuma wani abin sha'awa ɗaya daga cikinsu ta yi haɗari ko ta samu tsautsayi har ta karye ita ce osi amina uwa ba da mama allah ya mata albarka ina ta cewa za mu je mu gaishe ta zan je har gida in mata gaisuwa sai gashi ta mun shigan karfi wuf sai naga ta riga ni wallahi matan women in da'awa dinnan ita Aisha Hajiya Amina Osi Amina tun muna yara kanana mun santa muna ce mata Hajiya mai allura ban sani ba ko ta sussuka mun allurai wallahi ban sani ba dai ni dai na manta amma tun da wallahi tsoronta muke ji da da mun ganta da dan mashin dinta to muna tsoro to ga ta nan Allah ya bata insha Allah wannan karaya da kika yi insha Allah kya ganki a gidan aljanna tsundum albarka nan gari na ku mu Allah ya musu albarka kuma Allah ya girmama su Allah ya karfafa su abinda suka yi mana na kyautayi muna fatan Allah kyautata musu kuma muna tare da ku ɗari bisa ɗari Allah ya sanya suke samun kwabo da taro da suke nemowa su sai atamfofi da shaddodi su ɗiɗɗinka kaya wallahi ni mamaki nake yi in ce wai ina suke samun kuɗi suke wani abu dukkan su ba wacce ba ta bayarwa su ne masu da'awar da su bayar a aljihunsu kuma su taimaka su ciyar su shayar irin waɗannan matan su muke so amma ni faɗana da su kullum na gaya musu na ce na fi so in kun zo min ziyara in ga ƙananan mata 'yan mata a cikinku amma kun ƙi na ce waɗannan 'yan matan ku koya wasu in gansu da irin wannan uniform ɗin in ga yara matasa masu tasowa wanda za su gaje ku ba na so in kun mutu kun bar duniya a ce a komu wannan ƙungiyar ta mutu ba na son haka a koya musu a nemo ƙananan 'yan mata matasa da masu aure da marasa aure a rinka fita wannan aiki da su kuma a lazumta musu masu aure a nemi izinin mazajensu a yi ta yi to ban sani ba wataƙila ko ƙananan suna ɓoye ne ba su shigo ba amma dai ni wallahi wannan dattawan kullum su ne suke zuwa ko da ke naga wasu suna ɗaga hannu sun ce su ma suna ciki Allah ya sa ku gaje su eh ku gaje su aiki shi suna so ne wai su ma su koyi aikin eh yanzu dai gashi na tallata ko Allah sa ku gaje su ina so a musu kabbara guda uku lafiyayya ta sanda zuwa naji daya a ƙara ta uku to muna musu murna da kasancewar su suna kan wannan babban aiki aikin da ake samun aljanna akai annabi ya ce ana wa kafilu latimi ka hatini fil janna da ni da mai daukan nauyin maraya muna haka a gidan aljanna zan ba wa ɗan'uwa malam salihu babikir da yake tare da su dare da rana bawan Allah ɗan arziki mutumin kirki wanda shi ma Allah ya sani tafiyar wannan ƙungiya tafiyar waɗannan iyaye mata wallahi yana da ruwa da tsaki duk inda zai gagara zuwa da shi ake zuwa duk inda za a tafi shi zai kai su ya zame musu ɗa ya zame musu uba ya zame musu ɗan uwa duk garin nan ba wanda ya tsaya yake taimakon su dare da rana ya haƙura su yi ta'ikensa ya haƙura su sa shi hidima muna fatan Allah ya biya ka zan ba shi dama ya ɗan gabatar da su sannan kuma sai mu bawa ɗaya biyu a cikin su laspika taimako ainihin wato yar nasiha da kalma ɗaya minti ɗaya biyu sai kuma mu rufe insha Allah ta'ala malam ai shi yasa na ciro zan bayar kuka ce tana yi yawwa ma'an salihu bismillah
alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum ya jama'atul musulmi muna ƙarewa Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu godiya wanda ya halitta duniya da lahira domin mu bayi talikai mu kaɗaita shi da ibada ba tare da mun haɗa shi da kowa ba a wajen bauta mun gode wa tabaraka wa ta'ala da ya ƙaddari isowar mu wannan masallaci mai albarka kuma a wurin babban malaminmu inda yake gabatar da darussa na musulunci muna fatan dakta mun same ka lafiya tare da waɗannan 'yan uwa iyayenmu yayinmu ƙannenmu mata muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya kai muku arzikinku ɗakunan mazajenku to kamar yadda bayani ya gabata a karmakumullahu tun shekaran jiya ranar asabar muka fita muka faro daga gabar domin bin ƙauyuka raba kayan marayu a bana kuma muka yi burin a yau litinin za mu kammala wannan aiki da kawo maka ziyara a nan kwana uku kenan muka yi muna wannan aiki muna neman yardan Allah a ciki kuma dusar da muka fita muna tuna ka muna tuna alherinka da irin gudunmawa da kake bayarwa a wannan ƙasa gaba ɗaya domin ba iya akwa local government ba a jihar gombe saboda mu dai a iya saninmu ba mu san wani lokaci da kake da shi na hutawa ba shi yasa ita hajiya ta ce to za ta maka uzuri na rashin zuwa ka gaishe ta don ni ka faɗa min baka da baka cewa za mu je ya fi sau biyu to amma da shike mun san cinkoson aiki da kake yi kuma aikin na raya musulunci Allah ya ƙara maka imani Allah ya ƙara maka lafiya da juriya Allah ya ɗayyaba zuri'arka Allah ya rayar da gidanka Allah ya ƙara maka jajircewa domin gaskiya in ba a samu mu jajirce ba ba wanda zai iya wannan aiki wasu sukan yi amfani da wannan wata domin su samu hutu kai kuma wannan watan shine watan aiki da kake na wata goma sha biyu to gaskiya mu dai ba abin da za mu faɗa a nan kuma wannan sananniyar ƙungiya ta women in da'awa gaskiya fi sabilillahi ba za mu manta da irin gudunmawan da kace bayarwa ba domin daga cikin nasarori da muke samu na addu'o'inka da shawarwari Allah ya ƙarfafi wannan ƙungiya da wata bayurar Allah mai imani mai haƙuri mai ƙwazo wanda a garin nan dai ba mu da na biyunta ita ce petron na wannan ƙungiya wato uwar ƙungiyar kenan kuma akwai shekaran da kace ka ba ta uwar marayu to wannan uwar marayun kusan ta mamaye jihar Gombe da wannan sunan ita ce hajiya Hauwa Ahmad Yayari ita ta jagoranto mu muka taho nan muna tare da ita kuma cikin tafiyan wannan kungiya cikin kashi ɗari kashi tamanin da biyar gudunmawanta ne Allah ya ƙarfafi ƙungiyar ya rayar da ƙungiyar da ita muna mata addu'a Allah ƙara mata imani da ƙarfin gwiwa domin zuciya shine akan gaba wani zaka samu ga dukiyan amma bai da zuciyan yi to gaskiya Allah ya ƙara mana irin su a wannan gari kuma kiran da kai ta mana tun bara da bariya gashi yau ma kanana ta na samu masu wato jajayen sawu zamu ce ko masu matasa cikin mata su bi su koyi wannan aiki to duk inda muka je muna tallatawa to amma dai da shike aikin shiga aljanna sai mai rabo har yanzu dai ba wanda ta kawo kanta amma mu kofa a buɗe yake ko yanzu ko an jima ko gobe wanda duk ta ga za ta iya shiga wannan ƙungiya to za ta iya gabatar da kanta a gidan osi amina ina ji a nan ba wanda ya san ba wanda za a ce bai san gidan osi amina ba a kumo kam bayan sakatariya to duk wanda ta ga za ta iya wannan aiki to ta je ta gabatar da kanta a can muna fatan Allah ya bamu nasara Allah ya karbi waɗannan ayyuka da muke gabatarwa daga ƙarshe dai kamar yadda muka saba malam duk da ayyuka eh duk da ayyuka da kake fama da shi a muna tafi da goron gayyata kamar yadda muka saba insha Allah gobe zamu karkare gagarumin taron a nan cikin gari na raba kayan marayu wa mutanen cikin gari nan da muka saba yi a nan headquarter mu gidan ita osi amina za a gabatar da wannan taro a gobe insha Allahu kuma dama muka maka uzuri in ka tashi daga nan sai ka biya ta wurinmu ko minti ɗaya biyu ka je ka sa mana albarka muna jin daɗi to da wannan nake farin cikin gabatar da tawagar tamu ina farawa da ita uwar marayu hajiya hawa ahmad yayari a kusa da ita akwai ita hajiya amina bello osi allah ya ƙara miki lafiya da yake aikin lada ne tana kwance fa ba ta iya fita ko waje amma ta nemo sanda ta ce duk ƙauyukan nan da ita muka je ƙauye kusan talatin wani wuri mota ta kafe ga ƙura ana turi amma tana nan ta liƙe ta ce aljannan dai sai ta shiga to Allah sai dai kuma tsofi ba ta shiga aljanna tsofuwa ba ta shiga aljanna haka ne ya yi malam ko? sai an mai da ita ta dawo budurwa 'yar shekara sha bakwai ko ko sha shida sannan a sata aljanna yanda manzon Allah ya faɗa to Allah ya samu a aljanna a kusa da ita akwai hajiya kalumbo sannan a kusa da ita akwai hajiya aishatu inna hamas to da yake lokacin babu lokaci sosai ina ga za mu ɗan takaita a nan sauran da yake an riga an san su an san mu kuma Allah shi ne shaida kowa yana ba da gudunmawa ne da irin abin da yake da shi to da wannan za mu gayyaci ita osi amina za ta mana magana ko na sekon talatin ko minti ɗaya yawwa hajiya bismillah
alhamdulillah a malam mun gode mun gode na san daga gani sai ka ji gode Ah, kwarai kuwa.
kuma dama na yafe maka duran nan Allah sarki.
Allah ya yafe mana a a hakikanin gaskiya wannan kullum kana gaya mana cewa wasu su bi mu a baya don wata rana babu mu Gaskiya ne.
to sai muka dinga tafiya da abun da dabara dukkanin da muka je muka ba da kayan marayu sai mu ce baki kuma ku tara ku yi asusu ku fito da naku mu sai mu zo mu ƙara a kai to eh, malam a takaice dai ka takam garuruka talatin din nan da muka je kowanne ne ba wanda suka fito da kayan marayu ƙasa da mu- na mutum talatin wanda muka je yanzu na ƙarshe na Malam Suleiman Shagamu yara 60 suka yi wa muka ɗora da namu. Yau da aka tuma mun yi dabara muna koya musu su ma su ci gaba. Ba wai muna ba su kawai su kwanta su yi bacci ba kowane shekara sai sun fito da shi. Sai muka ɗora musu wani abu muka ce to yanzu duk masu hannu da shuni a cikin ƙauyukan su dinga ajiye mudun masara ɗaya kowane sati ko a ƙungiyance ko da ɗaɗɗaya amma mun fi so a ƙungiyance kamun shekara ta zagayo an samu buhu ɗaya ko buhu biyu an ce yau an ga wata gobe za a tashi da azumi su bude buhu na kawai su raba insha Allah mun tafi tare Awa da haka ba, ba mu kaɗai ba ne yanzu a gidana muna da mutum goma to yara ne suna tsoron shigowa mota da mu babu kamar addanti ma in za mu tafi sai su ce a sai kun dawo eh ba a ba za su shiga mota ɗaya da mu ba mu ogoginsu ne wala Allah ya biya Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun kawo goron gayyata mu mala gobe za mu rufe
Kun ba da izinin yin gani? Gobe sai an taji a karatu insha Allah. Ah, ina amfani da wannan dama muna addu'a gaba ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya biya musu bukatunsu. Yanda suka girmama mu suka kawo mana ziyara wannan wuri muna fatan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna. Suna ƙaunar mu mu ma muna ƙaunar su. Kuma wannan aiki na hidimar marayu mu ma muna gayyata ku insha Allah. nan da 'yan kwana biyu uku za mu zo mu raba namu yaran marayun za su kai kusan mutum 300 insha Allah ta'ala akwai bangaren maza akwai bangaren mata an hada za su kai wajen 500 duka za mu raba musu kayan sallah a wannan wuri kuma za mu gayyace ku insha Allah bi idinillah za mu sanar da ku so bi idinillah ta'ala muna fatan dukan mu gaba ɗaya wannan aiki Allah hada mu a aljanna yanda muka faranta waɗannan marayu ya Allah ka faranta mana ya Allah yanda muka yi waɗannan marayu mu ma ka yi wa ƴaƴanmu in sun zama marayu ya Allah ka haɗa mu da annabinka sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna dan albarkacin taimakon wannan marayu Allah ya sa albarka a wannan gari Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sa mu cika da imani ku da kuka hakura kuke ta zaman karatun nan a cikin zafin rana Allah Allah ya sa ku shiga inuwar aljanna Allah ya sa ku shiga inuwar aljanna Allah ya sa sai na riga ku shiga sai ku biyo bayana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته